إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 18 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 36 insha Allah cikin jiran darussa daga littafin Ishratun Nisa wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Sha'ib ibn Ali an-Nasa'i rahmatullahi alaihi al-Imam an-Nasa'i wanda ya rasu ne a shekara ta 303 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wallafa wannan littafi wanda asalin littafin wani bangare ne na littafin shi babba As-Sunan al-Kubra wanda ya ware shi don fiqhu da ya shafi zamantakewa da alakar iyali Allah ya saka mishi da alkhairi za mu tashi kai tsaye inda mala yake cewa babu shukrul mar'ati li zawjiha bab shukrul mar'ati li zawjiha babi da ke bayani akan wato wajabcin mace ta dinga gode wa mijinta bayani akan godiyar mace ga mijinta الإمام النسائي أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا سرار ابن مجشر ابن مجشر بن قبيصة البصري ثقة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد, عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه قال أبو عبد الرحمن سرار ابن مجشر هذا ثقة بصري هو وزيد ويزيد بن زريع يقدمان في سعيد بن أبي عروبة لأن سعيدا كان تغير في آخر عمره فمن سمع منه قديما فحديثه صحيح ووافقه عمر بن إبراهيم على رفعه وجعل موضع سعيد سعيد الحسن البصري الإمام النسائي كتوى أخبرنا عمرو بن منصور ما لا عمرو بن منصور النسائي كنا wanda limamun nasa'i kada ya kaɗi da riwaya daga gare shi a cikin ashabul kutubu sita shine malamin imamun nasa'i a wannan riwaya shi kuma yace haddasana muhammad ibn mahbub al-bunani al-basri kenan wanda ya rasu shekara ta 223 al-imam al-bukhari da abu dawud da shi nasa'i sun fitar da hadisin sa qala yace haddasana sirrar ibn mujashshir ibn qabisat al-basri abu ubaida shirrar sirrar amin sirrar dan mujashshir ɗan ƙabisa babasari nasa'i ya ce fiƙa amintacce ne a cikin isnadin ya faɗi wannan don akkadawa wannan malami ya rasu a shekara ta ɗari sittin da biyar kuma nasa'i ne kaɗai riwaya daga gare shi cikin ashabul kutubus sita shi kuma ce daga sa'id ibn abi aruba ma'ana sa'id ibn mihran abu nadr al yashkuri maulahum ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna kuma limamin mutanen ƙasar basara yadda ana jifan shi da ƙaddariyanci za mu je ta magana da ya faɗa a ƙarshen isnadin game da shi wato sa'id ibn abi aruba rahmatullahi alaihi wanda sa'idu ya samu ikhtilati a rayuwarsa a ƙarshen rayuwarsa malamai sun faɗi cewa ya shekara kamar goma sha biyu a cikin wannan ikhtilati kamar yadda abin nan al'imamu zahabi ya faɗa a cikin mizanu na itidal shekara kamar goma sha biyu har ko sha hudu ma a cikin wannan ikhtilati sha biyu sha uku zuwa sha hudu akalla da shekara sha biyu wasu kuma sun ce sha uku don haka aka samu matsala game da riwayan mutanen da suka yi riwaya a gunshi daga baya duk da yake akwai waɗanda an tabbatar sun riwaya a gure shi kafin lokacin ne irin su abu raja al-utaridi irin su abu nadra al-abadi akwai abda ibn Sulaiman abda da kanshi yake ba da labari cewa shi ya ji hadisi a gunsa ne cikin ikhtilatin amma kuma ya iya tantance hadisan hakanan gundar hakanan wakiya dukkanin suna daga suka suka ji daga gare shi a cikin ikhtilati amma kuma suna iya tantance hadisan su na fata mun gane wannan to haka shi ma wannan sirrar ibnu mujashshir shi ma ya ji daga gare shi kafa ikhtilati ne don haka isnadi ne wannan wanda yake insha Allah sahihi babu iskali a kansa shi kuma daga qatada ibnu di'ama malamin sa ne kuma sun hada kan wato wannan kadariyanci da suke boyewa Allah ya gafarta musu an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id dan musayyib babban malami cikin tabi'i Allah ya gafarta masa an abdullahi ibn amrin daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu an abihi qala Abdullahi dan Amr sai yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah yace la yanzuru Allahu ila imra'atin Allah ba zai dibi mace da la tashkuru li zawjiha ba ta gode wa mijinta wa hiya la tastagni anhu kuma bata isa ta wadatu daga mijin ba bata isa ba duk mace tana da buƙatuwa zuwa ga miji na aure duk karamata duk darajarta duk iliminta duk wadatanta duk girman iyayenta duk nasabarta tana da buƙatuwa zuwa ga miji na aure bata isa kuma ta wadatu daga miji na aure ba in ta rasa miji na aure ta rasa wani abu daga cikin kamalarta ta ɗiya mace ta haka wannan mijin da kike renawa yake ya mace ki gode masa ki yaba masa ki masa addu'a ki nuna farin cikin ki gare shi kuma ki masa godiya ce na gode mai gida da ka aure ni na gode Allah ya saka maka da alkhairi kana kula da ni inda babu kai a rayuwata ya zan yi Allah ya saka maka da alkhairi wannan ibada ce kuma abu ne da Allah yake so ki aikata rashin aikata godiya ga mijinki rashin yin godiya ga mijinki zai ja miki fushin Allah ba wasa bane wannan ƴan uwa ku dage ya kuma ta ku kula da wannan wato wato ibada ta gode wa mazajenku qala abu abdurrahman al-imam an-nasai yake cewa sirrar ibnu mujashirin hadha wannan malamin sirrar dan mujashir fiqatun amintacce malami ne basariyun mutumin garin basara huwa da shi wa yazidu bin zurai'in da yazid dan zurai yuqaddamani ana gabatar da su fi sa'id ibn abi aruba in ana maganar riwaya daga Sa'id dan Abi Aruba suna daga cikin na gaba gaba lianna Sa'idan kana taghayyara fi akhir umri saboda Sa'idu ya samu ainihin wato canzawar kwakwalwarsa ya samu rudewa a ƙarshen rayuwarsa kamar yadda muka ji faman sami'a minhu qadiman fa hadithuhu sahihun wanda ya ji daga gunsa tan farko hadisin shi ingantacce ne wafaqahu Umar ibn Ibrahima ala rafihi wannan mai riwaya Umar ɗan Ibrahim ya dace da shi a wurin raffa a wannan hadisi akwai ruwa ta zo ne wata ke mawqufiya zamu zo mu ji ta waja ala maudi a sa'idin al-hasan al-basri a da aka ambaci sa'id ibn al-musayyib sorry sa'id nabi abu aruba sai saka al-hasan al-basri rahmatullahi alal jami' wannan hadisi al-imamu al-hakim ya fitar da shi a cikin musaddarak haka na al albani muhammad nasir din ya ya inganta shi a cikin silsilar sahiha a lamba hadisi na 289 insha Allah da haka fiqhun hadisin ya fito fili kamar yadda yake a cikin ainihin wato abin nan tarjama sa cewa godewa namiji wato godewa miji akan aurenki da yi akan kirkin da yake miki akan kula da yake da ke akan aurenki da yake yi akan ciyar da ke akan tufatar da ke akan rafa miki asiri akan baki wato shuhurarsa da sunansa da komai ina fata mun gane wannan da haka mata sai su kula da wannan قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الخليل ابن عمر ابن إبراهيم قال حدثني أبي أن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وقفه شعبة ابن الحجاج قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو قوله yace akhbarana Muhammad ibn al-Musanna wato al-Hafiz Abu Musa al-Ambari Muhammad ibn al-Musanna ya ba su riwaya babban malamin nan wanda yaro su ne shekara ta 252 kamar da aka faɗa a baya shi kuma yace hadathana al-Khalil ibn Umar ibn Ibrahim malam Khalil ibn Umar ibn Ibrahim al-Abadi wanda al-Imam an-Nasa'i kadai ke da riwaya da gare shi cikin kutubus sita rasuwarsa shekara ta 220 قال حدثني أبي babana. wato Umar ibn Ibrahim al-Abadi kenan shi kuma yana da hadisi a cikin Tirmidhi da Sa'i da Ibn Majah an qatada ya ibn Bi'amah as-Sadusi an al-Hasan ya al-Basri an Abdullah ibn Amr wato can inda aka cire nan shine da aka cire ainihin wato abin nan din kenan sa'id ibn al-musayyib an gane sa'id ibn abi aruba amin aka sanya al-hasan al-basri ba sa'id dan musayyib ba sa'id dan na qatada aka tira sa'id dan musayyib aka saka aka saka abin nan al-hasan al-basri qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha waqafahu shu'batu ibn al-hajjaj shubatu dan Hajjaj Abul Bistam Allah ya gafarta mishi ya ruwaito tashi riwayan sai ya dakatar da ita akan Abdullahi dan Amr dan As yace akhbarana Amr ibn Ali yani al-Fallas sorry Amr ibn Ali قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة أمر بن علي الفلاس inji inji wannan kenan inji inji shi nasai قال حدثنا يحيى daga يحيى ابن سعيد قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال حدث عن قتادة ده قتادة ابن دعامة عن سيد بن مسيب عن عبد الله بن عمرو قوله daga maganar shi Abdullahi dan Amru dan As wannan riwaya ce sahiha ita ma insha Allah babu iskali akan ta ina fata muna biye wannan kenan sai mala yace akhbarana Ali ibn Hujr ibn Iyas Ali dan Hujr dan Iyas ya ba mu hadisi qala akhbarana Isa ibn Yunus عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا هشام ابن عروة أن عبد الله بن عروة دقى عبد الله بن عروة أن عروة دقى عروة ابن الزبير أن عائشة دقى عائشة قالت تشي جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتقاعدنا وانا شيني مشهور حديث نندا ايكي تشيما حديث أم زرع Imam Nasa'i zai kawo mana shi a nan da riwaya akalla guda uku. Hadisi ne wanda yake mai tsawo, mai fa'ida wanda malamai sun yi maganganu da yawa a kansa, har ma rubuce-rubuce an yi akan hadisin nan. Al-Imam Al-Qadhi Iyad ibn Musa al-Yahsubi rahmatullahi alaihi na daga cikin mashahuran malaman da wanda suka yi wa hadisin sharhu hadisi Ummi Zar'il littafi guda. Ya fitar da fa'ida tafi guda ɗari a kai. akwai wani malami a wannan zamanin nan nan kusa shine Ahmad ibn Abdul Ghani al-Tamimi mai littafin Husnul Qazza'i ala hadisi Ummi Zar'in akwai kuma al-Imam Abdul Karim al-Qazwini shi ma yayi Durratul Dar' li hadisi Ummi Zar' akwai Yahya ibn Musa az-Zahrani shi ma yayi sharhu hadisi Ummi Zar'in akwai fawaidu da dama da aka fitar za mu ambaci wasu gwargwadon hali insha Allah bisa abin da Allah ya dan huwace mana a takeice Aisha take bada labari take cewa wasu mata jalasa ihda asharata imra'atan wasu mata guda goma sha ɗaya sun zauna zaman fira fata'a hadna suka ɗau alkawari wata aqadna suka ƙulla yarjejeniya Allah ya ktumna min akhbari azwajihin shay'an za su yi fira kowace ta bada labarin mijinta kuma kar ta ɓoye komai malamai sun yi saɓani game da waɗannan mata a wani zamani ne a wani gari ne a wasu riwaya an ce mutanen ƙasar yaman a wata riwaya an ce a makka suke ko kuma sun zo makka ne daga ƙasar yaman wasu kuma an ce ƙabilar khaf'am ne ko a zamanin jahiliya ko a zamanin musulunci allahu alam al-imamu al-khatib al-baghdadi a cikin kitabul muhammad ya kawo da isnadi wanda shi da kanshi ya ce garibun ne jiddan an ambaci sunayensu a nan za mu lura cewa an yi ibahaminsu haka yake a cikin bukhari haka yake a cikin muslim da sauran wurare amma shi da wasunsa shi al'imamu al-khatib al-baghdadi sun ambaci sunayen waɗannan mata cewa matan nan a cikinsu akwai ta biyu ita ce amra bintu amrin ta ukunsu ita ce mai suna hubba bintu ka'abin sannan ta hudunsu ita ce mai suna muhaddad bintu abi hazrama sannan ta biyar ɗin sunanta kabsha ta shida sunanta hindu ta bakwai sunanta hubba bintu alkama ta takwas sunanta bintu ausin ta tara sunanta kabsha bintu al'arkam ta goma min ta, goma sha ɗaya in ba na manta ba sunanta ita ce umu zarin ɗin kenan sunanta ukainil bintu sa'ida wannan daga cikin sunayen da zan iya tunawa kenan a yanzu wallahu a'lam za a iya kuma al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari da ya tattauna waɗannan masail ɗin dalla-dalla a cikin mujallaji na tara na Fathul Bari. Ina fata mun gane wannan. To a take ce waɗannan mata suka zauna suka yi wannan alkawari cewa za su yi labarin junan mazajensu. Sai kalatul ula ta farko ta fara ta ce, Zauji lahamu jamalin ghaffin ala ra'asi jabalin لا سهل فيرتقى ولا سمين فيتنقل تشي زوجي مجينا لحم جمل نامر راقميني غث سيدما واتو صفاني غراقمين ko gassun sai zama wato sifa ne ga zauju din gaffin wato aka ce gaffi ne abu ramamme mara mara kiba kuma da ake cewa al-ghassu was-samin al-ghassu was-samin tace to mijinta kamar naman raƙumi ne wanda yake kuma ramammen nama ko ramammen raƙumi kaga lahmu sai zama ghassun ko lahmi ko jamalin sai zama wato ghaffin ala ra'asi jabalin sannan kuma a saman dutse naman ramamman raƙumi an yanka ga naman can a saman dutse la sahalin za a karanta ko la sahalun fayartaka fayurtaka ballantana a hau a je a ɗauko wala saminin kuma ba mai nau ba mai kiba ba ba mai kosashe ba ba mai maiko ba fayutana kalbalantana a ciro shi tana ishara zuwa ga mummunan halinsa da girman kansa da rashin daɗin mu'amalarsa. Waƙalatul saniya ta biyu ta ce, Zauji ta ce, Ni ku mijina la abusu khabara, wa fi riwayatin la anussu, la anussu da nunun, la abusu khabarahu, ta ce, Ba zan ba da labarinsa, ba na ba da labarinsa. An ce, La anussu, ai la uzhiru, ba na fito da labarinsa, inni a khafu Allah azara. ina tsoron in nazo ba da labarin shi ba zan raga mai ba in azkurhu azkur ujara wa bujara in na faɗi labarinsa to zan faɗi ujura shine zuffa da ke bayyana a jiki da kuma bujara zufa da ke ɓoye a cikin ondawayan mutum wata ta faɗi aibin shi na fili da na ɓoye shi na faɗi labarin shi zan faɗi komai shine la azara ma tazaru min shay'in atat alaihi misali ina fata muna ganewa kinaya ne akan shi ma bai da hali na kirki Allah shi kyauta wa qalat thalitha ta uku tace zauji al ashannaqu tace mijina al ashannaq shine asalin al ashannaq shine dogo mara hankali ko dogon mutum mara tsari ko mutum wanda yake sharif wato mutumin da bayi da tsari bayi da mutunci al'amarin shi duka mara kyau ne wasu kuma suka ce ana nufin miji wanda mace ba ta ta gaya mai yaji ba la tahkumuhun nisa'u bai jin maganar mata mai rena mata ne ta ce in an tsik utallaq in nayi magana a saki ne saboda rashin kirki wa in askut uallaq in nayi shiru kuma a banni kamar ratayayya wato bayi da kirki bayi da hali bai san ya kamata ba bai da hakuri kaza kaza kaza wa qalatir rabi'a ta wadda suke cewa zauji kalaili tihama ni mijina kaman daren tihama wato ana kwatance da daren tihama sunan gari ne da natsatsen dare mai aminci babu hayaniya babu shashanci babu tsoro to mijinta mai saukin hali ne kamar yanzu misali nan ka je makka ko madina zaka ga yadda dare a madina yake da natsuwa da daɗi babu hayaniya babu tsoro kowa na ta harkarsa babu tsoron yan fashi ko yan kwacen waya ko yan kidnappers sai akai kusa da asuba ana ana ana harka tace la harrun wala qarrun wala makhafata wala sa'amata tace la har babu tsananin hali wala qurrun babu ninkufarci wala makhafata ba a jin tsoro ko shayin masifarsa da wanda za a ce in ya shigo gida duka a natsu ba a iya abin nan motsi ta ce wala sa'ama ko ba a gajiya da fira da shi ba miji ne wanda ake gajiya da zama da shi ba eh wani ana karanta guda biyu la harrun wala qarrun sauran kuma wala makhafata wala sa'amata duka ya halasta kamar da ya zo a Qur'ani la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a wani kuma Allah yake cewa fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj inda aka yi nasaba za a kaddara cewa ladin ta amalu amalu laysa ina fata mun gane wannan wannan jama'a ta kaitawa ne kwarai da gaske wannan hadisi saboda akwai maganganu da yawa akan shi wa qalatul khamisa ta biyar tace zauji inda khala fahida wa in kharaja asida tace mijina in ya shigo gida kamar damisa in ya fita kuma kamar zaki wato wannan malamai sai sabani wajen fassara wannan gabar wasu suka ce wala yasalu amma ahida baya tambayan abin da ya bari wasu sun ce yabo ne wasu sun ce zargi ne kowane da fassarar da suka yi wancan dai mun ji shi la harra wala qara wala makhafata mai saukin hali mai dadin sha'ani mai dadin hulɗa da sauransu shi kuma wannan ta ce idan aka ɗauki yabo ne sai ya zama ma'anan in ya shigo gida kamar damusa saboda damusa tana da natsuwa ta koma wuri guda ta kwanta in ba a tsokanin shi ba a jin fitinar shi to kaga yabo kenan in ya fita waje kuma kamar zaki wato yana da kwarjini yana da jagoranci baya tambayan abin da ya sani abin da ya bari a gidan wato kamar a ce baya da yawan sa ido ce komai sai ya tambaya ina ragowar shinkafan nan wai abincin da aka yi jiya ya aka yi da shi ne ina banki bashi naira hamsin dina da sai aka ce za a siyo manja ɗari da hamsin ina hamsin dina ki haɗa da ita ki ce bana irin wannan tambaya ta kwakwada ba to baya yi to ya zama yabo kenan in kuma aka ɗauka ya zama zargi sai a ɗauka to siffa ta farko da aka ce kamar zaki amin kamar damusa in ya shigo gida wato da ya shigo kawai zai auka mata babu wani wasa babu wani tarairaya sai dai aukawa kawai yadda damusa take yin sufa lokaci guda ɗaya in ya fita kuma kamar zaki wato in ya fita kuma zai dinga cika baki a waje yana nuna shi wani jagora ne sannan la yasalu amma ahida in an ɗauka siffa ce ta zargi wato bai ma tambaya game da ko ba ta da lafiya ko wani abu ya ƙare babu ruwan shi kawai har ka shi ki wannan da an yi saɓani akan fassara ta da waɗannan fuskoki guda biyu ina fata mun gane wannan Allah shi kyauta na ta ce wa qalati sadisa ta shirya take cewa zauji in akala laffa ta ce mijina an yi cin abinci laffa zai tara ya ci da yawa yana ta ƙara loma wa in shariba in ya zo sha ishtaffa sai ya ga ƙasan kwano sai ya ta yin makwata yana kwat kwat kwat kaga wannan da gaji an san zargi ne domin yawan ci da yawan sha ba aikin kirki bane wa in taja'a in yazo kwanciya kuma iltaffa kawai sai ya lallaba ya rabu da ita wala yulijul kaffa baya ma saka hannunsa a cikin rigarta bayan tana kire shafa jikinta ko ya mata abin nan yace liya alamal bassa ballantana ya san menene damuwarta albas shine alhuzn aw shakawa wato shi wannan wani wato mai wannan da kawai zai ci ne ya sha sai dai kawai ya kwanta ya ta bacci yana mashari matar kuma ta ta jin damuwa baya kula matarsa baya biya mata bukatarta kaga wannan ma zargi ne kenan wa qalat sabi'a ta bakwai sai ta ce ita kuma anata da anata bayanin ta ce zauci ayaya'u aw ghayaya'u tabaqa tabaqa'u kullu da'in lahu da'un shaddaki au fallaki au jama'a kullallaki tace zauji kaga mijina ayaya'u au ghayaya'u in aka karanta da ainun ayaya shine wato mai duka kenan shine ayaya'u azzalimi an karanta kuma ghayaya'u sai zama wato al'ahmaq kenan wawa ne bai da wayo miji ne mara hankali kaga dukan shi ba miji ne na kware ba tabaqa'u shine wanda za a ce bai iya dukawa kuma za a ce kai wani bai iya fada ba wato ya iya rashin mutunci a fada ko a ce wani bai iya zagi ba aka sa haka wato ya kai matuƙa wajen iya zagi to haka ce da ba wanda duk abin da ya dauko zai buga mata kawai kullu da'il lahu da'u duk wata matsala da ka sani matsalar shi matsalar rashin hankali matsalar rashin tunani matsalar talauci matsalar ainihin wato duk wata matsala za ya samu miji da ita to kullu da'ul lahu da'u shajjaki au fallaki ya ji miki kai ciwo a ka shine shadda kenan au fallaki ko ya ji miki ciwo a sauran jikinki ta ce kuma au jama'a kullallaki ko kuma ya miki duka biyu wannan ya kai matuƙa bana jin a cikin sako da yake wannan rashin imani Allah shi kyauta wa qalat samina sai ta takwas ita ma ta ce zauji almasu masu arnabin war rihu rihu zarnabin ta ce ni ko mijina almasu in ya taba jikinki masu arnabin kamar zomo ya taba jikinki wato tabawa mai laushi hannunsa da laushi jikinsa da laushi tabawarsa mai laushi irin wanda da ya taba ki sai dai kawai ki kwanta a jikin shi zaki ji ki gaba ɗaya kin manta sunanki saboda iya taba ya mace war rihu kanshin jikinsa rihu zarnabin wannan sunan wanda itaciyan da ake turare da ita wato wato yana yin wanka ya ci gayu ya sa turare yana goge hannunsa da jikinsa ko da yaushe ya taba ya mace ta ce mijina ni ba komai nashi laushi ne komai nashi taushi ne komai nashi natsuwa ne ina fata muna ganewa jama'a a kaji irin wannan shi kuma wannan kuma yabo ne kenan wa qalat tasi'a ta tara ta ce zauji ni kuma mijina rafi'ul imadi yana da ainihin wato dogayen abin nan katangu tawilun najadi yana da tsawon kyauta azimun ramadi yana da yawan toka ta ce karibul baiti minan nadi gidan shi na kusa da mai kira wato wannan ishara ne zuwa ga yawan ayin arziki da yawan toka ana dafa abinci da yawan kyauta da yawan gayyata mutane zuwa ga cin abinci mijinta karimi ne kina wannan babban mutum ne a cikin mutane wa qalat al-ashira ta goma kuma tace zauji malikun fama malikun malikun khairun min zalika tace mijina mawadaci ne babu wanda ya kai wadata irin tashi da albarka da alkhairi lahu iblun yana da raƙuma kathiratul mabariki wanda aka yawaita wurin kwanciyarsu saboda yawansu kathiratul mabariki shingensu da makwancinsu na da yawa qalilatul masarihi amma wurin kiwon su kaɗan ne to me yasa wurin kiwon su zama kaɗan saboda ana yawan yanka su ba wai yawan kiwon ake ta yi don su yawa ba ko kuma za a wasu za su tafi kiwo wasu su tsaya a cikin gidan ko a cikin rugar da zaran an buƙaci yankawa kawai sai a yanka da haka waɗancan da suke tafiya kiwo suna buƙatan gurin kiwo ne kaɗan idan sami'ina yawman sautal mizhari ana karanta mizhari ko muzhari da zaran sun ji sautin al-mizhar da kasara shine sarewa al-muzhar da bamma shine wani abu shi mai kama da sarewa amma shi ana amfani da shi ne wajen hura wuta isa littafin na Imam Suyuti akan ce al-mizhar fi ulumil lugha akan ce kuma al-muzhar malamai duk suna fadi to ko dai zama sun jiyo sautin sarewa wato ga baki nan isowa ko kuma ya zama sun jiyo sautin hura wuta wato ana hura wuta ai kanna annahunna hawaliku sun san za a yi ta yanka su ana dafa nama ana kyauta da shi wannan tana yaban shi ne da karamci da kirki da halin kyauta wa qalatul hadiya wa qalatul hadiyatu ashar ta goma sha ɗaya sai ta ce zauji abu zar'in ni ko mijina shine abu zar'in fama abu zar'in wane ne abu zar'in ba ku san shi ba ko ta ce anasa min huliyya udhni udhnayya ya cika mini kunne na da kayan karas ya cika mini kunne na da kayan karas wato dangin su zinariya da sauransu abin da ake sakawa kunne wa mala'a min shahami abu dayya kuma ya cike mini damatsin hannuna na koshi kitsan damtsan hannuna na koshi wato ko a makina wa bajjajani fa bajjajtu ilayhi kuma ya sanya mini farin ciki shine bajjahani amin fa bajjahtu ilayhi ilayya fa bajjahtu ilayya nafsi kuma ya sa mini kwarjini da girma na zama matan manya ana girmama ni waje da ni fi ahli gunaimatin ya samo ni a gidan wasu wanda suke ahli gunaima masu ‘yan ƙananan dabbobi, ‘yan taron dabbobi kaɗan, ‘yan awaki, bishaƙin a kusa da wani dutse ko kuma sunan waje ne. Faja alani fi ahli sahilin ya maida ni cikin ma'abota raƙuma wa atitin sorry amma abota dawakai shine sahil wato haniniya kenan ko? wa atitin da kuma raƙuma, wa da'isin waɗanda kuma abinci ya aka ana taka abinci, wa manaƙin, ana kanta wa munaƙin ko wa minaƙin wato wanda kuma kamar yadda abu ubaida ya faɗa Allah gafarta mishi ya ce la'adari ma ma'ana Allahu akbar ya ce amma ina tsammanin ragowa abinci ake nufi ana yin abincin da yawa kuma har a ci a rage fa indahu aqulu fala uqabbah tace a gaban shi din maganar da nayi bai taba ce min Allah ya mana shiru ko qabbahakin law baya tozarta ni wa arqudu nakan kwanta ne bacci fa atasabbah har gari ya waye ma'ana na umu duha ce ita mai baccin sa har ta kai gari ya waye ba ta tashi ta aiki wa ashrabu tace ina shan abin da nake so fa ataqannah hanna sha na koshi ummu abi zar'in mahaifiyar Abu Zar'in kuwa fama ummu Abi Zar'in me ka sani game da mahaifiyar Abu Zar'in tace ukumuha radahun akwatunan ta masu nauyi ne cike suke da daraja yake masu daraja cike suke da zinariya da azurfa da atamfofi ka je gida ka ga mace da akwatuna da yawa cike da kaya alama karimiya ce tana cikin daraja to wannan kuma alama ne akan yana girmama mahaifiyarsa kenan yana mata hidima wa baituha ko dai fisahun ko fusahun gidanta mai fadi ne ibnu abi zar'in dan gidan abu zar'in fa fama ibnu abi zar'in mai isa na sheka dan gidan abu zar'in tace matja'uhu kamasalli shatbatin wurin kwanciyarsa kamar mazarar takobi wato alamar jarinta alamar kama da mahaifinsa wajen jarinta ta ce wata shiba'uhu zira'ul hafarati sannan wato kafa guda ɗaya ta ‘yar batala ya ishe shi abinci ni da yawan cin abinci yaro ne karimi yaro ne jarimi baya zama ita cin abinci kamar da muka ji shi wancan mijin wata a cikinsu ibnatu abi zar'in ‘yar safa ta ce fa mabnatu abi zar'in me ka sani game da ‘yan gidan abu zar'in ɓau'u abiha mai biyayya ga mahaifinta wa tsawo ummiha mai biyayya ga mahaifiyarta wa mil'u kisa'iha kuma mai cikar kamala da kyakkyawan jiki shine kamar a ce komai daidai wa daida komai yaji ‘yar ɗagwas shine suke sai larawa suke mil'u kisa'iha ya kuke cewa ne kuma ta ce ai dirarriya yawwa tana da diri mace ce dirediya a ce ai komai ya zauna daidai yadda ya kamata kowa ya kalle ta sai ya sai ya haɗi miyau wa ghaibu jarata kun ji mako ta ce kuma wadda ƙawayenta ko maƙwabtanta suke mata wato kishi da jin baƙin ciki so ta fi su kyau ta fi su kamala ta fi su asali jariyatu abi zar'in baiwar gidan abu zar'in fa mai aiki a gidansa boyi gidansa fa ma jariyatu abi zar'in mai ka sani game da baiwar gidan Abu Zar'in, ta ce, La tabuffu hadithana tabfifan, ba ta zuwa ta dinga yada zance akan mu ta faɗa a nan ta faɗa a can, ta faɗa a nan ta faɗa a can, ta gulma, ba ta zuwa tana wannan gulmace-gulmace irin da masu aiki suke gulman iyayen gidansu da masu da masu accommodating ɗinsu. Me ke kawo haka shine ana mata kirki, ana mutunta ta, ana ganin darajar ta to ita ma za ta girmama ku za ta ga darajar ku za ta rufe asirin ku za ta ji cewa kuna da albin nan wato alharma akan ta kuna da minna akan ta amma kun cutar da ita da ta fita za ta ta bada cewa ai kaza ne masu ai kaza ne ba su da kirki sun yi kaza ba su kaza ba komai labarin ku kamar ana yi a gidan TV Allah shi kyauta ta ce wala tamla'u baitana ta'ashishan ana rubuto shi ta'ashishan ko tafshishan ko tagshishan da ana ruwaitowa da ainun ko da fa'un ko da gainun ta'ashishan wato bata cika mu da abin nan wato hayaniya shine ta'ashish na fata mun gane wannan wasu kuma suka ce ma'anan shi bata cika mu da da sace sace an aka rawaito da fa'un shine wato tana shiga abin nan mai tafshishan mai tsaman abinci, mai tsaman nama a miya ba ta yin haka. Tabshishan mai ɓata abinci wanda za a bata girki ta lalata duka ba ta yi. Qalat ta ce, ita Ummu Zar'in ne kenan, kharaja Abu Zar'in. Muna nan muna wannan zama na jin daɗi muna samun komai da ni da ‘ya'yana da ma uwan mijina da kowa cikin ni'ima da jin daɗi wata rana kawai sai Abu Zar'in ya fita. wal autabu tumkhadu a lokacin da tukwane ko abin kwatanniya da ake zuba nono tumkhadu ana kwalcarin ɗinsa ana gyara nonon ana mai da shi kindirmo falakiya mar'atan sai je game da wata mata ma'aha waladani an ce wata kyakkyawan mata ce ƙaramin mata sai ganta da 'ya'ya guda biyu laha kalfahadaini kamar 'yan ƙananan damusai guda biyu yal'abani min tahati khasriha birummanatain suna wasa a ƙasan ainihin wato kwankwasanta da wasu rumman guda biyu an yi mana wuraren fassara iri daban-daban wasu sun ce wai tana kwanci ne da gingine amma saboda girman mazaunanta haka ta sa bayanta da duwawunta a ƙasa sai zama akwai wani rami da ke ƙasa daidai makwantar yaro a jikin bayanta da haka suna ta wasa da abin ruman ta ƙasan wajen wasu kuma suka ce ruman ɗin ana nufin nonuwanta ne tsayayyu ƙanana gashi nan dai zance iri iri malamai dai suka yi wallahu alam ishara ne dai wannan zuwa ga cewa wata kyakkyawan mace ce mai kyakkyawa halitta amma kuma gashi har ta yi aure ta haihu watakila mijinta ya sake ta ko ya mutu ko makamanta haka sai ya aure ta bayan ya aure ta fatsallakani wa nakaha nan an yi taqdim wa ta'khir ya aure ta shi Abu Zar'in Zar'in kuma sai sake Ummu Zar'in fa nakahtu ba'dahu rajulan tace daga baya sai na auri wani mutum a bayan shi sariyan mawadaci warakiba shariyan wanda yake hawa babban ainihin wato abin hawa raƙumi babba ko doki babba wa akhadha hadiyan wanda yake tafiya da makaman shi wato jarumi ne wa araha alayya na'aman sariyan kuma ya dinga mini ya dinga ji da ni din ni'imar da ya kamata mai yawa yana bani wa atani min kulli ra'ihatin zawjan duk wani abu mai dadi mai kyau mai ni'ima mai kanshi sai ya ba sai ya ninka mini faƙala ya ce da ni kuli umma zar'in ya ki umma zar'in duk abin da kike so gashi nan asto ɗiba ki ci ɗiba ki hidima wa miri ahalaki ki dinga ba ƴan uwanki ki sadar da zumunci da su ki ɗiba ki ci ki ɗiba ki basu duk wannan kirkin qalat ta ce falau jama'atu kulla shay'in a atanihi ma balaga asghara aniyati abi zar'in wallahi da zan hada duk wannan kyautar da ya dinga mun duk wannan abin da yake mun amma ba na gani sai na ga kamar bai kai mafi karancin kwano da abu zar'in zai bani na abinci ba qalat aisha aisha ta ce fa qala li rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mini kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in ni dinnan na kasance miki kamar abu zar'in ne ga ummu zar'in to kaji ta fara bada labarin kamar labarin ta ita aisha kuma ta tike da shi kamar labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin kamar da zamu zo mu ji a wasu ruwayoyin asali annabi sallallahu alaihi wasallam ne da Aisha suna zaune suna fira sai take nuna cewa ita ba a kyauta ma wata ba kaza kaza sai ce ni da ke kaman mata Abu Zar'i ne da Ummu Zar'i ma'ana da zaki ma rabu da ni din ba zaki samu miji irina ba ko ma ya yake ina fata mun fahimci wannan to wannan hadisi a kafin mu kai ga karanta riwaya ta gaba wanda akwai riwaya akalla guda biyu da ya sake kawo a nan gaba za mu karanta su mu ji amma bari mu ishara zuwa ga wasu matsaloli na fikihu da aka fitar a cikin hadisin don kada mu nisa da su daga ciki malamai sun ce wannan hadisin na nuna halin sun yin magana da lafuzza garibai wanda ba a saba fahimtar su ba na adabi na kwarewa da kuma halaccin amfani da saja'u a yan san saja'u ko kalmomi su dinga jimloli su dinga karewa da kalma iri daya matukar babu takallufi a ciki ina fata mun gane wannan babu laifi amfani da wato maganganu na saja'i ko makamantansu sannan ya nuna ɗabi'ance mata da suka zauna za su dinga labarin maza na daga cikin labarin mata da suka zauna labarin maza kamar da faru da matan zamanin annabi yusufa sannan babu laifi hadisin na nuni zuwa ga wato halascin koyi da mutanen kirki masu falala ko da ba su kai ka ba nabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara zuwa ga waɗannan mutane dan ai koyi da masu kirkin su da masu falalar su duk da shi yana sama da kowa sannan abin nan wato kinaya akan saki ba bisa malaman abin da malamai suka fitar kinaya akan saki ba ta zama saki har sai an yi bayani ko an yi niyya da annabi ya ce mata ni na miki kama da Abu Zar'in wannan bai zama saki ba tare da cewa a cikin abu abin da Abu Zar'in ya yi ma matarsa Ummu Zar'in akwai saki amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai zama saki ba dan ba abin da yake niyya ba kenan sannan tashbihi cewa abu kaza kamar kaza baya nuna sun yi iri daya bayan kuma cewa mushabbahun din kullun yafi yana mushabbahun bihi yana sama da mushabbahun domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laki ka abi zar'in kaga abu zar'in shine mushabbahun bihi shine annabi ko shine sallallahu alaihi wasallam shine mushabbah wanda ake kwatantawa da ake kwatantawa da shi amma kuma a kaida tashbihi da sai a ce dole mushabbahun bi ya zama aqwa to amma anan kowa ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sama da kowa sannan wannan hadisi nan mana cewa so yana hana yana sitirta batanci mace in tana son mutum za ta ɓoye ɓarnarsa jiba ummu zarin ɗinnan duk da an sake ta ba a kyauta mata ba amma ta ci gaba da bayyana ainihin alheran mijinta na farko din nan bayan ya mata rashin kirki ya sake ta wannan ɗabi'ar so na gaskiya kenan yana hana mutum ya bayyana rashin kirkin abin son shi sannan wannan na nuna shi'umcin auren bazawara matar wani ta auri wani ta ji daɗin rayuwa da shi wato in ka ka auri mace bazawara da ta auri wani shin rabuwa suka yi ko sakin ta yayi wato ko mutuwa yayi to kasancewa dole za ta rena wani abu da kai mata za ta dinga maka mukarana kullum jiba wannan miji na biyu ya mata alheri amma da haka tana cewa tana tuna wancan sannan wato babu laifi ambatan aibin mutum idan akwai bukata mun ji matan nan sun ambaci aibin mazajensu bai zama koyaushe ne faɗan aibi ya zama gulma ba idan akwai bukata da wata maslaha ta addini ko rayuwa babu laifi ana iya faɗa kamar da suka faɗa ana sannan babu laifi kaiwa matuƙa wajen siffanta wani abu za mu ji akwai mubalaga akwai wato tsanantawa wajen siffar da suka bai mazajen nasu to kuma ya halasta in ta kama sannan hadisin na kudatar da mata akan cikawa mazajensu alkawari da gode musu da zama da su lafiya don da fahimta halayen mazansu don su zauna lafiya kamar da wacce ta fahimci halin mijin take cewa in an tsik utallak au askut wa allak to ta fahimci halin mijin ta zauna lafiya da shi sannan babu laifi buga misali da kawo kissoshi waɗanda suke ba a saba jin su ba idan ta kama hatta a gun wa'azi kai ya zama amma kullun ne domin kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ne lokaci kwaya daya ba kullun kawai ya zama wa'azi ya zama labarin wance da wani a sun je kotu su wane ga abin da suke yi an buga min waya an ce ma ana kaza amma babu laifi wata ranar an kawo wanda take da fa'ida kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo asali shine inna ma unzirukum bil wahyi amma babu laifi a kawo amsal da nawadir sannan babu laifi mutum ya keɓance wata matar shi fiye da wata da wata kyauta ko wani kyautatawa kamar yadda muka ji ita ummu zarin dinnan ba wai ita ce kaɗai matar shi ba amma ta samu wannan kulawa a gurinsa sannan babu laifi bayyana ƙaunar da kake wa matarka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana ma Aisha a asalin hadisin kamar yadda kuma wasu daga cikin matan suka bayyana irin kaunar da mazajen suke musu sannan babu laifi yin raha da sakin jiki da mata a zauna a yi fira da su kar ka zama kullum mai nunkufarci da da da bata rai da ba a ganin dariyarka sannan kuma wannan yana nuni zuwa ga har ila yau abu idan aka samu wato substitute din abu bai zama kamar shi ko min kyan shi kamar daidai ta umu zari ɗin ba ta ga mijinta na biyun nan ya kai mata na farkon ba duk da kuma shi ma mai wadata ne mai kyauta ne mai bayarwa ne wannan na nuni zuwa ga asalin abin da aka kawo a cikin hadisin shine gode wa miji akan abin da ya miki na alkhairi ko da kun rabu shine asalin a fiqhun da ke cikin hadisin ko da kun rabu wani dalili ya sa kun rabu amma karki manta alkhairinsa in ki zo ki ambaci alkhairin da ya miki kamar da ita ummu zar'in ta ambaci alkhairin mijinta har bayan sun rabu sannan kuma na nuni zuwa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kyakkyawan zama da matan shi yake fira da su yake ainihin tattaunawa yana ba su labari to kenan babu laifi miji karka ce wai kai baka zama da mata baka labari da su za a rena ka baka kaza baka kaza to wannan rashin yin shine ma zai jawo maka reni na asali saboda za su ɗauka kai nunkufartacce ne mara kan gado ne mara sanin ya kamata wanda bai san ciwon kanshi ba Allah ubangiji ya kyauta Allah ubangiji ya samu dace saboda kullum lokaci gashi an fara kiran sallah na ganin bari mu saurara haka sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi